صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم آه، زم زم أرسلتني إلى kisa ta biyu kenan wannan karatun da muke na harafin duniya a wanda ke shi wannan karatun zai zama to a na alfiya da ilmul hadith alfiya da ilmul afaf da alhafiz jalaluddin ibn abi bakr al-shuyuti malamin hadith malamin fikihu a matsayin shafiya kan yake ya ke shi mustahidi mutla wanda ya yi rubuta a cikin zankunsa arradu ala man ahlada ila al-ard wa za'ama وجعل أن الاجتهاد في كل عصر فرض الرد على على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض هذا الشيء مثلا يجي سوى يعني اجتهاد يأتي كما اجتهاد وندي تبع تخريج أو تبع أمر بعض وندي تبع شراء اجتهاد مطلق قضية جمع الصلاة للمريض مرة لا فيها ذي جمع الصلاة جمع الظهر بالعصر jami'in magriba da isha wanda faradi ne da baya cikin sauran mazani ya yi shari da risalar dai tana da yana nan ta an buga ta kuma ya nuna gwanin da sauran ilimin lugha imamu suyuti imam ne a fannoni masu yawa imam kuma ba da wuya ka samu fanni da ilimin lugha tunda ya yi tun da shekara arba'in in ke bari ya koma kawai zai rubuce-rubucensa ya bar a dukkan wani al'amari na jama'a ya yanke domin hankalin da akan rubutar to na kiyar da su wanda aka amfana da rubutar rubutar da kwarai da imam ne a tafsir tafsirin da Allah ya masa albarka na tafsirin jalalin wanda wanda kammala tafsirin jalalin dinin mahalli ne ga zurul mansuf fi tafsir bin mahfuz ilimin tafsir sannan a ilimin hadith ya yi tadribin rawu shafi taqribin nawawi a taqrib na imamun nawawi wanda shi kuma a taqrib na imamun nawawi ikhtisari ya yi na muqaddimat ibn as-sala malamin da ibn as-sala imamu sunni ya shafi ta kuna ji a kan baya ana ji sai ba wannan ya shafi ta a cikin tadribin rawu wanda ana wanda tadribin rawi yana da cikin abin da ake ɗauka kamar yana da cikin mahaji na ilimin musbala mana idan mutum ya karanta wannan lissafi na tajribin rawi kusan abin da yake bukata a ilimin musbala ga kasu ɗaya ya ce daga cikin abin da ya allafa a cikin kuma shine wannan alfiya alfiya ta ilimin hadin wanda dukkanin asali muqaddimat ibn salah ita ce suka wake ta ba ta yi da cikin mukaddimar suka wake kuma suka yi kare kare na su a ilimin a fikihu na shafiya akwai shafi akwai shafi tambi wanda yi sannan a ilimin lura yana da al-muslim sai ulumin lura muslim al-muslim yana da mashhuri ne shi ma littafi في علوم اللغه ما يبتدئ كمان على الانواع وهي دي اخي انواع من علوم الحديث اخي ما علوم اللغه هو ده الفني هو ده نوعي يا مثلا هر اخي المتفق والمختلف والمختلف والمختلف والمتشابه duk a cikin abubuwa na ulumin lugha ya dauki abubuwan da matsayin na ulumin hadisi ya tsawaka su a ulumin lugha ya nuna gwanin kakwarai ne a ilimin balaga kuma kun sani dai yana da hukumin jimani wanda wake ne ya yi sannan kuma ya shari'i wanda yana yana da cikin abin da ake gani kuma kun ma'adu ne a wannan fannin a ilimin lugha da ilimin nahawu da ilimin hadith da ilimin tafsir babu ko shakka imam a cikin imam to sannan na ko ilimin fiqh yake a ya ya ya ce shi ya kai mutu ya kai mutu a mutu a matsayin shirazi musa ba za a ce da hawa ba dan da hawa shine kawai magana babu ne ma musulmi ya fi karfin ya ya fi karfin ya da hawa ya fi karfin ya da hawa Allah ko kuma zai kuma ya sa ya sa albarka cikin musulmanka da farko suna da cikin wanda ake karanta su a wurare daban-daban kamar inda da muka sani tafsirin jirani mu dai a wannan nahiyar da ba ma anan ba hatta a sauran kasashe jalal a tafsirin jirani yana da cikin tafsirai da ake a lakanin ilimin tafsirin shi inda za ka shiga kasan da yadda ainihin za ka fassara nassun Qur'an ana nasaninsa daga aljalalai sannan a ilimin musbala تدريب الراوي في محل الانتحار الانتحار وأدانية الإسلامية كلية الحديثية المقرر يأتي سنة دعوة كلية الحديث دعونا ألبية في كمان haka ake karanta da alaƙatun ilmi malamai da dama sun yi shafin ta shi wanda suke shafin ta a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai shaf abdul muslim a ibn hamad al-abbas al-badr ya karanta da ita a wajen sun ka karanta ta sun da ba zuwa cikin yau ka karanta ta a wajen sun ba sannan balaga kamar yadda muka sani a nan masu karatun tsoro sun sani gudun jiman shi ne shi ya fi shahara a ta fi shahara ma da da jauhara jauhara su masu ta ba ta ɗin ba ta ta balaga wadda ta hashe gudun jiman sauran Allah ta albarka kwarai da gaske a cikin kufansa yanzu ga shi kuma mun zuwa cikin jerin gwanon wannan waɗanda suke suka samu albarka da tafan nasa mu ma muna neman Allah ya ba mu albarka a wannan littafin da za mu karanta alfiyar suyuti kamar yadda zai bayani a cikin mukaddimar alfiya ce ta ilmul asar ilmul hadith shi kuma ilmul hadith kamar yadda muka sani huwa ilmu bi qawani wa qawaid يعرف بها أحوال السلف والمثل من حيث القبول والرد إني لقائدني da suke da ake ganewa da wannan ƙa'idodin halayen matani na halayen isnadi na hadisi da halayen matani amma waɗannan halaye da suke da alaƙa da a karɓi hadisi a karɓi isnadi ko a karɓi matani ko a yi rabin domin shi almatin wal sanad yana da halaye daban-daban to wanda abin da ilmin hadisi yake bincika shi ne wa'annan halayen da ke komawa ya zuwa ga alqabul wa rad wato ne ne zai kusanta tsakanin ingantacce wanda ke inganta shi ne ilmin asar to masail din da baki ɗaya na ilmin hadisi suna cikin a cikin wanda ibn salah ya kokari ya tattara su a cikin sai daban-daban wanda shi ilmin hadisi ilimi ne wanda yake ilmu yana da cikin ulumul ala ulumul ala ilimi ne wanda ba gaya ba ne a kansa wasila ne tsari ne na kasan wani abu tsari ne na sanin yadda za ka tantance ingantattun hadisi da wanda ba su inganta shi ne ilmul hadisi ilmul wato ilmul wasila ne yana daga cikin waɗannan ilmai wanda ake neman su domin a san wani abu to yana cikin salikan larabawa asalinsa ya su fara yi tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga asalin ilimin hadith yana da alaka da al-islam shi ko al-islam abu ne wanda yake wannan al'umma take bane shi ba wata al'umma da take riwaya ta hanyar islam shi ne ke haddasa ne fulan an fulan illa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ishara ga wannan ku shine فضل الله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل شيء القرآن توكك لنا كتاوى أمة غريك يا رسول الله بكمك متعلنك مدى المدرس إمام مالك يشي لذكر لك عبد أكي نبي شيء يقول شيء حدثني أبي عن جدي حدثني أبي عن جدي يشي يشي بابانا يا جاي محدث لك كاتانا ولا شيء الإسلام ولا شيء الفهر shi ne sharuɗa shi ne kyakkyawan ambatan asali na biyu na nuna wannan ilimi wanda ya ke ɗauki wannan al'ummar shi ne hadisin ibn abbas a cikin musnad imam ahmad da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasma'u wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum tasma'un saurari ilimi daga gare ni da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum a karɓa daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum a karɓa daga wajen wanda ya karɓa daga gare ku wato ku karɓi ne da gare ku sahabbai tabi'ai su karɓa daga wajen ku tabi'u tabi'in karɓa daga wajen tabi'ai yanzu ba islami ba kenan shi ne islam wato ilimi na addinin musulunci ta islam da ake kuma shi zai rubutu abin da wani al'umma take zan da shi kun ga sauran al'ummomi suna da abubuwa na ilimi da shi da shi kamar al-windows suna da littafin su na ya ake ce masa littafin na su na addinin su eh addinin ba addinin su ba wani akwai waɗansu scroll ɗin nasu da su na mutu kuma wannan matar a cikin littafin ta the history of God wannan bakirin nan ana mata kunda ta kawo wani irin tarihin addini yadda ne a kan Allah ya ce littafin su ba su da ismani haka zalika girkawa ta da ilimi mai yawa a jikin ilimin su akwai a odese wanda yake labarin kan su lafi irin tatsuniyoyin ba kamar tatsuniyoyin hausa nawa ba wanda kawai tatsuniya ce da za a ji daga wajen tsofaffi su ma suna yara in sun tsufa su gaya ma nasu yaran ba tare da sun fahimci ismani ba to kamar haka yi suna na greek sun da gani sun rubuta waje su haka rumawa suna da abubuwan su na ilimi haka zalika wanda suka rubuta al'anaji gospel babu isnadi suka rubuta don ba wanda ya ga annabi ba a jini amma suka rubuta labarin rukar rayuwar ba wanda ya ga annabi ba a jini sau da yake sun yi hagu da suka rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba su ga sahabi ba sun dai wadan kun da suka sahabai shi ne ha to haka abin da ke cikin bayan kamar abin da ke cikin ibn ishaq ba alqur'ani wanda ake haddace bai alqur'ani ba a kamanta shi da bayan sai dai za ka kamanta bayan da wani abu da kamanta shi da littafin sira da ibn ishaq to amma ilimin hadisi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bil islam to wannan ilimin da aka kiyaye shi dai isnad da koyaushe mutum zai faɗa abu in ya faɗa a lokacin farkon rayuwar farkon jinin sahabbai ana faɗa to amma lokacin da fitina ta shigo cikin al'umma bayan fitina da ta yi zuwa ga kashe sai na usman bayan kashe sai na umar a khilafar sai na usman ta zo a ƙarshen khilafarsa fitina ta shigo cikin al'umma aka so lokacin ne aka so ne ma'anar sallallahu alaihi wasallam karya to a lokacin ne sahabbai suka so tambayar isra'ila wani ibn sirin ne ke cewa za mu gani a cikin sahih muslim din ne lam yakunu yas'aluna an al-islam hatta waqa'a fi ba su kasance wato magabata sahabbai kenan suna tambayar a gaya musu isnadi ba har sai da isnadi ta auku فلما وقعت الفتنة يعني الفتنة تأخذ قالوا سموا لنا رجالكم ونسمي لكم رجالنا جاء من الصورة هي ماذا جنكم بسكي رواية وما من جاء مقنام ماذا جنكم بسكي رواية ويؤخذ من أهل السنة ويرد من أهل السنة abin da wanda suke akan tafarkin sunna yake bi a karfa waɗanda ba suke akan tafarkin bid'a abin san rai ba addini ba da ayyukan kansu to a hankali a hankali sai islami ya so matsau saboda yaduwar ilimi da yaduwar sahabbai a garuruwa da yawa yayin da islami ya so matsau sai ya zama to ana buƙatar a san waɗanda an fito su yake zuwa a cikin islami in ka gana bai faɗa haddan da zai kuran an kuran an kuran wato ba kamar inda waɗansu turawa suke faɗa ba ne ai musulmi ne kawai daga baya suka suka tashi suka wayi gari suka ce bari irin ra'ayoyin malik da ra'ayoyin shafi'i da ra'ayoyin abu hanifa bari mu yi musu extrapolation mu nuna musu asali sai mu ce malik ya ce kaza to dalilin sa bari mu kawo hadisi sai a kawo sunaye a hada hada hada hada sai a sani israeli sai a kai ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam gani ke ni israeli nan manufacturing din da hadisi sai fadan da hadisi to shi yasa waɗanda suka yi musu rabi bani jinsu ne wanda suke ɗan jinsu su suka yi musu rabi akwai wanda wanda da cikin su da ya karanta tabaqat na ibnu sa'ad ya ga inda masu riwayar hadisi ya sa wannan turan da suke magana suke suna da sa'ad sallallahu alaihi wasallam da manzon da san komai ba to ku je ku karanta tabaqat ibnu sa'ad da ku ga inda mutane kowane mutum da yake cikin isnadi imamu bukhari yana da shekara goma sha bakwai kamar da muka ambata a darasin mu na wancan makon ya rubuta tarihi kabir ko yake babu wani wanda ya ambata a cikin wannan littafin ba sai ya yi kista a kan sai dai ba zai faɗa ba saboda baya son littafin da yawa wato mutane ne hakikatan wanda yake suna nan kowane malami da wanda ya waya da gare shi to da isnadin yayi tsawo za ta so mu rubutu a kan ilimin hujja a rubuta kowane mutum a faɗi inda ya rayu da sunayen malamansa da sunayen almajiransa da garuruwan da ya shiga inda ya je ya yi riwayar hadisi da waɗanda ya rika daga cikin manya-manyan makarantu na ilimi a da kuma lokacin da ya don a san wanda ya zo ya ce ya ji daga gare shi idan akwai bambanci tsakanin randa idan mutum ya zo ya ambata cewa ya ji daga wajen wanda ya mutu kafin ma a haife shi ta an san ƙarya ne shi ne har yana daga cikin wannan ilimin aka san da shi ake akwai ilimin wambaya kamar yadda mu karanta da to da aka zuba bayani akan ilimin rijal sai kuma mun aka so magana a kan waɗannan rijakin ba kowa ne kawai dan ya zo a cikin islami za a karɓi islam hadisin ba dan dalilin ambacin su a san wanne ne amintacce mai kiyaye abin da ya yi waya a rubuta wanne ne mai rauni wanda baya kiyayewa a rage to shi kansa faɗan matsayin kowane mai waya ilimi ne shi ne ilmin jakwar tani da suka so magana akan wannan ilmin sai zama to akwai zaurace da suke yi irin nasu akwai kalmomi mustalahat da suke amfani da su to wayannan mustalahat din suna cikin kafai ba a rubuta littafi na shi ke rikicce ba sai a cikin farkon karni na hudu aka samu alqabi abu muhammad arrama hurmuzi shi ne kuma rubuta littafin al-muhaddith al-fasil al-muhaddith al-fasil bain ar-rawi wal waqi ya rubuta shi ne ya zama littafin farko da aka rubuta a mustalahul hadith sannan bayan shi aka samu sahibul mustadrak al-imam abu abdullah al-hakim ibn bay ne al-mustadrak ya rubuta ma'rifat ulul hadith wanda ya faɗi anwa'ul hadith da abubuwa da ilimin musbala har sai da hatibul bagdadi ya zo a karni na biyar hatibul bagdadi ya rasu a shekara ta ɗari hudu da sittin da biyar shi ko al-hakim ya rasu a shekara ta 405 kafin shi kuma shi an rama hurmuni a shekara ta 360 ya mutu bayan hijira to al-khatib al-baghdadi abubakar ali ibn sabi al-khatib al-baghdadi shine ya fara rubutu a ilmin mu'in shine ya fara rubutu wanda yake mai gamewa a ilmin musalahul hadith ba wani fanni da ilmin musalahul hadith da bai rubutu a cikin sa ya rubuta ya rubuta ilmin riwaya ya rubuta ilmin tahammul hadith ya yi rubutu a kan al-mudraj al-fasl fi wasl al-mursal ta dai da dama har sai da ibn sala ya zo wanda ya mutu a shekara ta ɗari shida da shida sai ta tsara dukkan littafin kafin sunna da baki ɗaya abubuwan da ya rarraba su a cikin littafai daban-daban sai ya rubuta musamman da mutum to bayan shi duk wanda ya zo bayan sa wannan littafin na ibnu sala shi ne dai ake ta kokarin tsinke shi da warware shi daga wanda ya masa sharhi shi wanda ya masa tafiyidi kamar al-iraqi ya masa at-tafiyid wal ibah sai kuma wanda ya mai masa ya masa nazam ya masa wazi kamar shi al-iraqi yayi alfiya kamar shi as-suyuti wannan zamu karanta alfiyar da yake wannan littafin nawawi ya masa ikhtisar ikhtisarun nawawi din ake masa sharhi sani ibn hajar shi ma ya zo ya masa iskisa ya fitar da annuzha a bisa tsari na daban ita kanta shi kansa nasa iskisar sun da yayi annuzha ya mata sharhi a cikin annuzha wanda muka karanta ta sannan al-amir sanani mai subul salam ya mai da ita wace kafa da sukka to don haka wannan wannan kusan shi ne a takaice yadda wannan ilimin ya tattaso ilimi ne wanda maksudinsa in ka san shi za ka fahimci yadda wata ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda za ka tantance abin da ya inganta da wanda bai inganta ba da idan malaman hadisi suka ce wannan hadisi ya inganta ne suke ne in suka ce wannan hadisin hakan ne ne suke ne in suka ce wannan hadisin da'if ne ne suke ne in suka ce munkar ne ne suke ne in suka ce fi hada sanad al-inqifa ne suke ne in suka ce hada irsalul khafi ne suke ne duk waɗannan abin da ake kokari a sani kenan wato saurancan malamai ko ake kokari mutum duk ilimi ne babba amma akan abin da yake shi yana cikin jikin malamai wanda sun riga sun yi mu'amala da shi mu muna nema mu fahimci me suke nufi da yadda suke maganganun su din shine ba duk wannan kokarin da muke yi saboda haka wannan ilimi yana daga cikin ilimi na wato abinda wannan al'umma take alfahari da shi abinda take banta da shi wanda sanin sa zai ba mu zai ba mu wato kamar miji da cikin jerin gwanan rayar da wato gadin da muka samu na ilimin da wannan al'umma take hanta da shi shine ilimin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan muqaddimar insha Allah sai mu shiga cikin sanin kamar yadda muka ce kafin namu zai zama to awa biyu za mu rinka yi uku da rabi insha Allah za mu kai saboda haka malam muktar ya ce ya saboda sun yi hadda za ka rinka damar da gaske بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله لله حمدي واليه اصلي وما يلوم فعليه اعتمد to shi kenan mai baiti baiti mai baiti baiti to da har da saka za mu gani nan sai da fara tunda kana ana tilawa ka fi sauki amma haka za ka kawo maka aya bayan ka yi bayani kuma za ka kawo ta na'am yace lillahi hamdi imam suyuti rahmatullahi alaihi yace lillahi hamdi yabona ga Allah ne shi kadai ai wannan tafdimin al-muta'alliq tafdimul khabar يفيد الحصر الجيم بلاغة لكشوف أسلوب الحصر شيء كترجم مدى الخبر يعين الإتجار والمجرور أي لله لا لغيره حمدي كما هذا كتير يقول لله حمدي كما كاتب لله لا لغيره حمدي يقول جعل لي فاقون كما وكاي الأصل كائيا كان شيء يقول كما يكتب الله ثم عندك تتكلم بشيء الله babu wani ko mutum ne ya maka wani abu sunna ce ko mutum ya maka ta gode maka amma ba dai shine ne ba Allah ne kan ya maka amma sunna ce domin wanda bai yi ba mutum haka ba zai ba Allah ba saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam man la yahmadu nas la yahmadu Allah man la yahmadu nas la man la yahmadu nas la yahmadu la yahmadu Allah wanda baya a gode ma mutane man la yashkuru man la yashkuru nas la yashkuru Allah wanda baya gode wa mutane to baya gode wa Allah man la yashkuruna la yashkurullah a saboda haka amma hakikatan me yi ni'ima shi ne Allah saboda haka shi ne cancanci yabo shi kadai na gani wa ilayhi astan kuma gare shi kadai take dogaro shi ma wannan kuma akwai asar din ko da an kaddamar da aljabul wal madina wa ilayhi astan akwai bara'atul istidlal nan وإليه أسند ليه تسكن براعة الاستدلال السند ليه أحسن سوى أبونا الذي كان وقت إنه سند براعة الاستدلال شيء أبونا ما نمشي سنة أو جوه بعد وجوه wato idan abin da zaka yi magana a kai a cikin mukaddimarka sai ka yi ishara gare shi kamar kamar zaka hutuba akan godiyar ni'imar Allah da ce alhamdulillah alladhi farada shukrahu ala al-ibad matsalar ta faɗa haka kaga kenan an san cewa ai abin da sun suke magana shi akan gode wa ni'imar Allah to shi ma haka da yake wani da yake asali ya yace gare shi nake dogara al-istina shine al-istima jingina as-sanad huwa wato as-sanad huwa wato al-istima abinda kake dogaro gare shi to hakikatan haka ne ga Allah nake mutum yake dogara saboda faɗin Allah ta'ala huwa hasbukum shine madogaro shine wanda yake ya bishe ku wa ma yarubu fa alaihi a'tani abinda kuma yake zuwa mu na wato musibu domin nawaibu dahar wannan ma yarubu ai ma ya'ti bihi ma ya'ti min nawaib dahar nawaib dahar abin da yake su ne musibun zamani abin da yake zuwa mu na musiba fa alaihi a'tani akan sa nake gare shi nake dogaro kan yayi wannan tabbatar da tauhidi ne a nan wanda a cikinsa akwai yin tabarru da cewar neman albarkar abin da ke cikin wannan na tauhidi din a kan Allah maka kusa sarki a zaukaci wannan abin da zai yi sannan kuma yana da cikin yabo ga Allah jalla wa ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a, ya kasance yana buɗe kutubar kowace za ka ji a cikin riwaya ana shafa hamidallah wa asna alaihi ya yabo ga Allah ni kirarin ban girma a gare shi wannan sifanta Allah da wannan yana da cikin asana ala Allah kirarin ban girma a gare shi نعم نعم
ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام محمد ثم على نبيه محمد خير صلاة سنن شكبتي الخير الصلاة على نبيه محمد أكن النبي صلى- محمد صلى الله عليه وسلم وسلام لكم أمينش سرمدي أي الدائم متتابع ومن سرمد السرمد شيء المتتابع وتولي بايا يمين wato sannan ya ya biyo da wannan da salati da sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam domin yin salati da sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam mablub da umarnin Allah jalla wa ala na inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma koyi ne da hudubobin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance in bayan yayi godiya ya yabo ga Allah sai kuma ya bude sai kuma ya salati da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata abin da ake nufi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine daga muminai shine addu'ar muminai da suke yi kan Allah ko kafin sarki ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam rahama da tafi da matsayinsa Ah, sannan sallama kuma wato Allah ya nufi da shi ya amince da shi daga dukkan abin da yake ki daga kuma dukkan aibi wanda masu aibata shi za su aibata shi da shi Ah, kuma an sifanta shi da karmadi saboda a nuna a buƙatar saboda a nuna wato a kan cewar wannan abin da Allah maɗaukakin sarki zai masa kare yanki har abada wanda kai gare ka ne yi shi ne amfani da dawo gare ka domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi to amma ka yi rata ya ji da kan cewar kana so ya zama to da tabe wato domin kamar haka ma kake fata abinda Allah maɗaukakin sarki yake yi ma bayi yayin da suke nufaci annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma a gare ka ya zama so Allah ta tabe wato inda mutum ya sarrafi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa salati goma to salati goma din da Allah zai masa ya zama su sarmafi muka ta baya yin cewa na'am
وهذه ألفية كاشفة مرحومة ضمنتها علم العصر wa hadhihi alfiyatun tahki dura wannan alfiya ce tahki dura tana kama da addura addurar jam'u dura wato tana kama da diamond lu'lu addura wato lu'lu shine ah, wato ah, lu'lu'u mai kalli mai haske wanda da da wuya ake samun sa za ka yi ta nema ka yi ta nema sai ka rinka samun jabu amma ka samu watakila gilashi kawai za ka samu Eh, gilashi ne amma an kaje amma ran da aka ce ka je ka samu diamond din to shi ke watakila ka gama akan neman diamond ran da aka ce ka same shi saboda yadda kima ta take to wannan alfiya din ita ma ita ma tana kama da asura ba dubba ɗaya ba wato in ka same ta to tamkar wanda yake ta kokarin samun irin wannan ma'adanin da kima ne sai ya same abu da ke cikin da na ilimin hadis tamkar wannan ne ya ce mata alfiya domin ishara ga cewa rabi ce wato ai ab- a- wato waƙe ne mai baiti dubu shi ne ma'ana alfiya wato masu ila al an nasabta shi zuwa ga al saboda adadin baitinsa al'abiyar sun ana nufin a sabr wal ajr baiti na farko da na karshe shine baiti da yanzu ka ga kamar yanzu muna baiti na uku kenan baiti na uku sun karatu ba na shi ba na biyar ba ba kowane dan zane yake baiti ba ba kamar na turawa ba ne wajen turawa ko kowane guda ɗaya shi ne stanza ko a wajen koyin kowane ɗaya stanza ne ba larabci a baiti guda ɗaya shi ne da الرجل والعجل saboda haka ya kira ta alfiya a manzumatu wannan sifa ne in kuma ka ɗauke ta alfiya ka ɗauke ta alam ne za ka sha manzumatan da zaman to hali a amma da yake manzuma ai wato a wato a nazar awaki take zammantuha ilmal asar na na haɗe ilmin asar ilmin hadisi a cikin ta wato da baki ɗaya masail na ilmin asar suna cikin ta wannan sifan sifa ne nata da kuma yabo a gare ta ma'ana in kana son abin da zai sanya ka gani sani da ilmin asar ilmin hadisi suna cikin nan al'asar daga daga wato gurbin abu in kana tashi kana tashi inda kafar ka ta bari shine asa to a lugha kenan amma a istila shine ma usira an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an ghairi abinda aka abinda ai yake wato gurbin abinda aka shi na gurbi na annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine ayyukan sa da maganganun sa da ikrarin sa da shifarsa wa an ghairi da wannan fadi wannan sai daga cikin ma'anoni kenan ma'anonin za su zo a cikin littafi amma nan ya kawo shi da wannan ma'ana saboda ɗaya daga cikin ma'anonin kenan shi sa kaga suke cewa a wannan a ibn abi shayba da ya littafin sa al-musannaf shi al-musannaf fil athar ya kira shi al-musannaf fil athar saboda a cikin ya kunshi hadisai da fatoyin sahabbai da rasa da sai kira su al'asar to ilmul asar abin da ake nufi da shi kenan ilimin wato abin da aka shigo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ta wanda yake wannan wanda yake da wani abu wanda bai gane ba a yi tambaya za ka iya tsayar da ni a kai da za ka kira sun nasu bayani ba sai an gaba ba sai za a zo a yi tambaya wannan ba karatun irin na masallaci zane na karatun masallaci na na
طريقة الأدوية العراقي بالجمع والإيجاد والتساوي فائقة ألفية ألفية ابن فائقة ألفية ابن فائقة ألفية العراقي mai kerewa ta kere alfiyar al-iraqi fa'iqatun alfiyat al-iraqi ne wadda ke tafo ai tafi alfiyar iraqi alfiya nan ya kawo shi mansu ko saboda اسم الفائل لفائقة فائقة ألفية أي تفوق ألفية فائقة كما كانت كما اسم الم- كما فعل المضارع اسم الفائل هنا أي فعل المضارع كما كانت تفوق ألفية العراقي هذه ألفية العراقي العراقي شيء أبو الفضل أبو الفضل ال- ال- أبو الفضل عبد الرحيم ابن ابن حسين العراقي وندير الشكاة تكلمت بس malamin alhafiz ibn hajar al-asqalani malamin ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani bihi taharraja ilmu hadith ya da cikin tafarka akwai shafin kirmi ya yi shafin sunan kirmi haka kuma ya yi alfiya to ya ce wannan alfiya ta za ta fi alfiyar jirage amma ba wai mutlakan ba sai ce fil jam'i wajen tara misali masayakin da ke ciki sun kuma masayakin da ke cikin alfiyar da wal idan da kuma wato kaɗaitawa wato shi ne kalmomi kaɗan masu tarin ma'ana saboda gwani ne a lura ba mu sun gwani ne a lura kuma za ku irin gwanin tassa akwai idani a cikin ta wacce safi da kuma yadda wato a kyakkyawan zibi ai munasaba ta jami'in abubuwan da ya kawo tsarin da ya bi ya fi tsarin da ke cikin alfiyar da kaga wannan a ibtibas ne na abin da dan malik yake a cikin alfiyarsa eh ibn malik me yake cewa fa'idatun alfiyat al-jumu'i wa huwa bi tarqin ha'izun tafdila mustawjibun sana'iyar jamila kaga da shi ma da ya kawo alfiyar su sai faɗa wannan ba kirari ba ne wato na babin anzilun nasa mawasi ba mana fila ku ba ku sanya mutane a matsayin wanda sanya kome ne a matsayin don ya faɗa ba ya kashe baki ba ne sai dai idan ya faɗa da niyyar ya ɓata abin da wani ne wannan waye sun cewa abin da wa wanda ya san wanda ya fi wani ba Allah ba shi zaka ga shi shi ma imam musulmi ya faɗi wannan me yace daga ba me yace abinci na biyar da ya zo
والله للإنسان للإنسان لي وله ملكه الإيمان na'am wallahu yujri sabiqal ihsani Allah zai gudanar da ihsani ne cika cikakken kyautatawa ni gare ni walahu da kuma gare shi ya fara da kansa saboda ladabin addu'a in sun zai addu'a ya fara da kansa kafin ya wani rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wani zaune ne imani da kuma gaba abuta imani ba ga cikin wannan ya kubutar da kansa daga cewar yana yana wato a karan yana nuna karantarwa da kaskantarwa da alfiyar da da alfiyar rajin yayin da ya masa addu'a kamar ibn malik ne shi ma da yayin tsaka sai ya ce والله يجري سابغ والله يقضي بهبات وافرة لي وله في الدرجات الآخرة كما كافلنا تجيش وهو بسبق هذه التفضيلة مستوجب ثنائيا جميلا شيء ابن معطي ليتا فأنتيا سبو ديار جاني يا رجاء تسر ذكر مفرح وهو بسبب هائل مستوجب ثنائيا جميلا يا شمشنشي kyakkyawan yabo na ajali to shi imamu sufi bai faɗi wannan da alkirati ba saboda addu'ar ta wadatar in yi addu'ar ta wadatar amma shi a yi shi dan malik sai da ya yabe shi dora sannan kuma ya yi addu'a yace wallahu yahdi bihi zatil wasira li wa lahu fi darajatil akhirah shi ko sufi sai kawai ya yi addu'a yace wallahu yujri sabidal insani waɗansu sun karanta wannan da yusuf والله يجزي من الجزاء والله يجزي ko kuma wallahu ya ji siya jirgi dan aljaza da ajza da jaza dukkanin su babu su ɗaya ne ma'anar wallahu wallahu ya ji ai Allah ya ba wallahu ya ji sabi al-ihsani Allah ya yi takayya da wato ihsani kyautatawa wanda yake الشتاء نعم نعم يجري يجري بالقدر زي يوا زي يزوجها من الإجراء والله يجري من الإجراء أجرى يجري زي يزوجها من الجر من الجر من الإجراء والله يجري والله من شيء ما وجد جزاء جزء من الجزاء ومن الجزاء جزاء ويسر نعم حد الحديث وأقسامه يرجع مش جبادي لفرقه باين ولا مقدمة شيء حد الحديث وأقسامه والحد شيء آه تعريفه iyakar hadisi in malama hadisi suka ce alhadisi menene suke haddace shi da shi alhad shi ne sanya iyaka wanda na ciki yana ciki zai alhad shi ne yake tabbatar da cewa na ciki bai fita ba na waje kuma bai shigo ba shi ta ake cewa sharaɗin haddi ya zama to jami' mani jami' ya haɗa kowanne ya cike da wannan sifar mani ya hana duk wanda ba shi da wata daga cikin wannan ya shigo ciki shi za a ce masa alhaji shi za a ce masa alhaji domin abin da ake nufi da hajji shi ne iyaka wato kamar da'ira ce za ka yi wanda dukkan abin da ya cika sifar hadisi zai shigo ciki dukkan abin da ba shi da sifa ɗaya ta hadisi ba ya shi ne hajji wa samu gobe kuma ka taka tamba a cikin da'irar kashi nawa za a yi na hadisi shi ne abin da zai mana bayani a nan fa'idar da malamai suke na wajen tarwiyya don ya baka tasawuf don ya baka wato yadda za ka tsara abin ilimin a cikin kwakwalwarka to da shi yadda Allah ba ɗauki sarki ya kwakwalwar mutum kuma yadda kake ganin kabon in aka yi kabon kowanne da haƙƙinsa da da ajinsa ko za a kwakwalwar mutum da ke tana ajiye in aka ajiye masa abubuwa a rasabe ta fi ka ga umar ilimin library science ka ga sun sani idan wajen sun musulunci ne za a fara da alkur'ani sannan tafsiri daban tafsiri da nasu ajin sannan daban hadisi sannan shirin hadisi sannan ilmin rijal sannan fiqhu fiqhu ma a fara masabar hanafiya shafi'iyya malikiyya shafi'iyya wa haka da to dan aka yi mutum haka kwakwalwarsa ta fi kiyaye abubuwa to shi sa malamai sukan yi a sukan sanya abubuwa da suke kama ɗaya a wuri ɗaya don kai sauƙin fahimta kuma kai sauƙin riƙewa da suna so abin yayin da suke buƙata na'am يكون حديث من قوانين الشرع يوضع بها أقوال قتل وسند علم الحديث ذو قوانين ترى تحد يدرى بها أحوال متن وسند علم الحديث نعم زي ما كتعريف الكلمة ده فما أبو يعني إذا ذاك إيش تسمي معنى كتسم وين ما تكي يمكن شيء عشان ولا علم علم الحديث علمي ذو قوانين علمي نوات القوانين القوانين جمع قانون وذاك يسمى قانون أتلي كلمة شيء فتنارب شيء بقى ana nufin ka'ida wanda take mai ganewa karkashin ta akwai abubuwa da dama wato ilimi ne na ka'idodi to had ka'idodi waɗanda suke ana iyakance su ana iyakance wato ana iyakance su ma'ana kowace ka'ida tana da iyakarta yudra biha ana sani da waɗannan ka'idodi din ahwalu matnin wa sanad halayen sanad da halayen mati wanda shi ne tarifin ilmul hadith a waɗansu suna karawa da cewa min haithul qabul wa rad amma waɗansu kuma suna cewa a'a wannan gayar ilimi ne ba ba shi ne haddin ilimi ba gayar ilimi a san ahwal sanad wal matan wato a san al qabul wa rad wato shi isnad da matani suna da halaye daban-daban daga cikin misalin ahwalu sanad masalan sanad akwai sanadi da zai zo maka tun daga farko har karshe da haddasana haddasana haddasana akwai wanda zai zo maka tun daga farko har karshe da an an an kamar ka ce an yahaya an malik an nafi an ibn umar wannan hali ne na sanadi akwai isnadi da zai zo maka da رواية إنجلابين حدثني أمر بن شعيب عن أبي عن جدي هذا أنا حاليا نسألي أبي أسألي ما سنجر وانا أبي سنة تدير هو مكا إذا وجد ذلك نسي أم مدينة ذلك نسي أم مدينة هو أنا حاليا نسألي وعلم حديثي halin da ya dame ke bincika ba irin wannan halin ba halin da ake gane isnadi ya yi yadda kuma ya ba saboda ahwalin suna da yawa haka zalika almadi yana da ahwal da yawa wanne ne da cikin ahwal da suke koma zuwa ga alkabul wa rad shi ne cikin mutane saboda haka wannan ya a wannan baitin ya ba mu ta'arifin wato ilmul hadith na'am
كذلك الموضوع والمقصود أن يغرق المقصود والمرجو
فذلك الموضوع فذلك وأن أبوه غدا بيو منين وأن أبوه غدا بيو السند والمتن الموضوع شنو موضوع شنو أبوه أكي بشيء علم الحديث فتكون الإلمي ينا دا حد ينا دا موضوع ينا دا فائدة والغاية ينا دا استمداد أبوه الإلمي يوجد غدا goma kan kawo su والموضوع أقول لك بالسياق المنهجي من السند والمتن والمقصود الغاية مقصود أظنه السند والنجيم أن يعرف المقبول والمرجو أتوم منين أظنك المقبول ولين أظنك المرجو المقبول اسم مقبول من القبول فهمت أكيد التطبيق ما إذا ما أكتب معلومات حديث أنت كتب المقبول ليه؟ هنا نقول يجب العمل به wajibi ne a aiki shi ne alhadisin makon ba wai ana nufin cewar an tabbatar a nufin lalitin ya faɗi shi dan zai iya zaman cewa a nufin lalitin ya faɗi shi amma ana shakka ko ya inganta ko bai inganta ba amma jajibin inganci ya fi yawa saboda haka dole a aiki shi saboda Allah ko shi sarki ya wajen ta mana aiki da abban ko سورة المقبول ما يجب العمل به في معنى والمردود ما لا يجوز العمل به أظن دي حالتها يكون في الشرع. نعم والبلد يطمع عن طريق متن كالانقلاب لدى طريق
نعم to yanzu bayan ya gaya mana almawdu shi ne al-isnad sai ya ce wa sanad abin da ake nufi da as-sanad ah, wato ɗaya daga cikin sunayen al-isnad za su cewa isnad za su cewa sanad dukkanin su bi ma'ana domin dukkanin su ah, ah, wato ah, masdar ne na as-sanad din, na- na sanada to abin da ake nufi da al ah, abin da ake nufi da as-sanad al-ikhbaru an tariq matni bayar da labari ga hanyar wani masani wato ga hanyar da aka samu wani masani almasani shi ne nassin abin da aka rubuta da annabi sallallahu alaihi wasallam kal isnadi la dala fariqi kamar yadda yake shine isnadi la dala fariqi a wajen waɗansu malamai daga cikin malaman hadisi shine kamar yadda yake jama'a ya ce in ba ka cewa sarar ta ce isnad waɗansu kuma su ce masa as-sanad wato a asalin ma'anar sanad shine martaba'a shine a martaba'a wa ala min tsakkin jabal shine as-sanad martaba'a wa ala min tsakkin jabal abin da ke daukaka daga gefen dutse in ka ganshi ayi sama hada sanad to sai aka ce ma dukkan isnadin da ake riwayar matani da shi aka kira shi as-sanad saboda shi ne yake fitar da abu shi ne yake fitar da matsayi waɗansu suka ce al-isnad min al-i'timad domin in aka ci in ka kawo matan yana dogaro ne akan al-isnad domin kuma al-isnadi ba za ka ba za ka san ingancin matanin ba na'am kan isnad da dalfarisi kamar yadda yake al-isnad a wajen waɗansu malamai to kun ga akwai السند شنو مصدر akwai al-islam shi ma mazdar ne duk ma'anar su daya akwai al-musni al-musni ismul fa'il min asnada shine malamin hadisi mai riwaya da isnadi wanda inda zai kawo maka hadisi ya kawo maka isnadi wannan shine ake cewa al-musni amma wanda kawai zai gaya maka hadisi ba tare da ya kawo maka isnadi ba wannan ba a ce masa musulmi da sauran sa a ilimin hadisi amma wanda yake inda zai kawo maka isnadi ba kawai sahabin zai ce ba an umar ibn al-khattab in ya tashi zai iya kawo maka isnadi a zai iya kawo maka shi da isnadi ko nasa ko na malamin da a, yake natsari da gare shi wanda ya kawo maka isnadi da cikin bukhari sai ya kawo maka shi da isnadin da isnadin bukhari wannan shine al-muslim akwai al-musnad اسم المفعول من أسند shi ko yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine littafin hadisi da aka rori tushe da isnadin kowane sahabi daban-daban kamar a ruwaito hadisan kamar yadda imam ahmad ya cikin littafin sa al-musnad kaga da ya fara sai ya kawo hadisan العشرة المبشرين بالجنة يكون حديثا سيدنا أبو بكر سنة عمر سنة عثمان سنة علي bayan ya gama da su kuma sai ya kawo hadisan waɗanda suke a halin bai na annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai sai ya kawo hadisan abbas hadisan abdullahi ibn abbas wa haka da kowa gurgurin to ya kawo hadisan kowane sahabi daban-daban wanda ke ake cewa littafin al-musnad ma'ana ta farko ke ma'ana ta biyu al-musnad shine hadisin da yake al-marfu al-muttasil al-marfu shine hadisi da ake danganawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'rufi a ila nabi sallallahu alaihi wasallam al-muttasil ne islami wanda yake babu intifai ba a ba a sami bibi a cikin riwaya ba saboda haka al-hadith wanda yake mursal ne za a kira shi wanda yake sabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaza wannan hadisin za a kira shi musnad saboda ne saboda ba muttasil bane hadisi wanda aka ruwaito shi da isnadi muttasil amma ya zuwa ga maganar abdullahi dan umar za a kira shi musnad za a kira shi ba saboda ba ɗauka kashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to daga ma'ana da bisa al-musnad kenan dole ya zama to al-marfu al-mustafa ana ambata saboda duk wani yana da alaka da as-sanad sai faɗi as-sanad نعم المثل من دعا إليه السلف من الكلام والحديث قيد
بما أضيف للنبي قول نو لما أضيف للنبي قول له فيلا وتقريبا ونحوها و- والمتن ما انتهى إليه السند من الحديث من الكلام والحديث قيد والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام متن أبدا يجي ده المتن أصل ده الظهر بايع متن الطريق أي ظهر الطريق ko to shi ne mantaha ilaihi sanadu nan baya kawo mana tarihin nuna da kai ke kawo mana tarihin istila da wani abu da mu shi ne abin da yake cikewa gare shi minan tara na zance na zance kamar a ruwa kamar ka ce a qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ko kuma a ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع هذا فيه نبوء وهو كتي كان لفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، أجمل الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان بدون مسلمين شيء أبنجا إن كنت كاو سنة مجال بلاها كاو واليوم كتي ما تنزل الرسول مجال عن النبي صلى الله عليه وسلم وترى مجال الصحابي wataran magana ta yi wal haditha qayyadu shi ko hadisi sun qayyade shi ma'ana ai arrafu sun fassara shi sun bashi ma'ana bima udifa lin nabiyyi lin nabiyyi qawla da abinda ake dangana shi ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qawla ainin qawlihi ya zancen sa wannan qawl din nan tamyiz ne bima udifa lin nabiyyi qawl lin nabiyyi qawla at-tamyiz kamar a ce inna mal amalu bin niyyat aw fi'lan ko kuma na aiki a ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahila haythu ma tawajjaha bihi hadith anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sallah akan taguwarsa duk da fuskanci a ga wannan sunna wannan hadisi saboda an dangana ce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وتقريرا ده كما تقرير التقرير من أقر يا ثبت شيء أبدا أكي أجبنك صلوات الله وسلامه عليه كتقريره خالد بن الوليد في أجله الضبط عنده حديث الترمذي أن كاو مع النبي صلى الله عليه وسلم دم شيء بيشبع يشي أعافه إلا جابنك أما خالد يشي أجبنك هذا حرام يجب على خالد يشي to wannan sunna ce da kuma shi ma hadisi shine taqrir a gaban ka ake bi inkari ba wa nahwaha da da abin da yake kama da wannan a kawo haka suke hidayarsa abin da yake nufi da annahu shine awsafihi awsafuhu kaunihi abyad laysa bi tawil al-ba'i wa la bi qasir al-mutawad mutaraddi wannan kuka sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ta halitta ita ma hadisi da kuma sifar ta dabi'a كان لا يواجه احدا بما يكره annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya fuskantar mutum da abin da baya so haka dabi'a ce ko kuma kana ajwa da Allah hadisin ibn Abbas wanda mutum ya kasance ya fi kowa kyauta na ga wannan sifa ce kulluqiyya shi ta ake cewa al-hadith ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw taghyiri aw sifa qalbiyya aw khuluqiyya kaga sai da abubuwa guda biyar abin da aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam na magana zance ko aiki ko ya tabbatar ko kuma sifa ta halitta ko sifa ta tafiya duk wannan ana ce masa alhali hakau nan ya ce hakauhu ai malaman hadisi sun yi hikayar wannan shi ne waɗansu suna cewa yana daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hammuhu eh hammuhu abin da yi ya yi nufi amma bai yi ba kamar nufinsa ya ce laqad hamamtu an amura bi rijali fa yahtasibun thumma amuru thumma amuru rajulan fa yusalli bin nas ثم أخالف ثم أخلف على أناس يتخلفون عن الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم لا سونا yi umarni a kawo a yi itace sannan umarci wanda da su ta bayyan sallah sannan in koma gidajen waɗanda ba sa fitowa su sallar jami'i ko ne gidajen ba kaga wannan hammu to shi ma hadisi domin waɗansu malamai suke hujja da wannan imam ahmad ya yi hujja da wannan akan wajabcin salatin jama'a salatin jama'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya hammin yin wani abu sai abin da yake gaskiya to da shi ma sunna ne kamar na'am to ai bai ba bai ce a kona musu gidaje ba da yi umarnin ba lakar samun musu da ya faɗa to ai kafin shi kenan kace kace hadisi eh shi ne wannan tunda bai ya faɗa ba bai zama to kauli ba hammu ne bayanin hammu ne wannan kaulin yana bayanin hammu hammu ne amma gaskiya fuska ne wannan sai wannan kauli ne wannan suna ce kauli suna ce kauli ne amma in aka yi tafiye wajen masu mafi ba su cewa wannan ai ba kawai da tunda da yi umarni da shi ba shi ya sa ma wadansu suke cewa ba hujja ba ne wadansu suke rajin itijani ha hanabila da suke da wannan hadisi kan cewa hamma wannan ya faru ya yi sun zai amma bai yi ba kuma rashin yin sa zai iya yiwuwa kan cewar kuɗi zai iya yiwuwa saboda kada zai iya yiwuwa saboda kan cewa an sarrafa da shi da ita hadin ta kan cewa ya kyale su. Eh, kuma hadisin Aisha, amma wannan gaskiya ne hadisin Aisha na laula an laula laula anna qawm laula anna qawm hadithu ahadin bi jahiliya na لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم لما دم mutanen su suna da ba zai iya shiga musulunci ba ba sai da barin jahiliya ba da na rusa ka'aba kamar yadda gina a kan asas ibrahim ai ga wannan shi ma hamdun kai ya za abdullahi ibn zubair ya aiki da shi abdullahi ibn zubair ya aiki da wannan da ya ji wannan hadisin na aisha ya ce shi kenan yanzu ba yanzu ba sababbin musulunci bane an dade a cikin musulunci sai ya rusa ka'aba ya sanya ta ala asas ibrahim ya mata kofar kamar yadda ake cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kure da abdulmalik ibn marwan ya mutu an kashe ibn zubair shi kuma sai ya rushe shi kamar yadda cikin da a lokacin da abu jafar da mansur shi kuma ya zo sai ce da ya ji wannan hadisin sai sami imam malik yake da rushe ta kamar yadda kamar yadda ibn zubair ya yi kada kamar yadda ka'aba abu masu sarakuna na siyasa ko wanda sarki ne zuwa ya tafi siyasar wancan ba zai canza ka'aba da rubutu da alamar alamar kowace siyasa kowane sarki da kowane sarki da nasu zamani ya mai da ka'aba kowane sarki da nasu zamani ta ga fi kyau mani a gende karshe da nuna kan cewar itikafu a hafi zararai gara a zauna da ka'aba a asasin jahiliya ba a yi abin da aka fi sallallahu alaihi wasallam ya fi ba da a yi wannan din sannan a cire kwarjinin ka'aba da zuwa don kuma ana ta rubuta ana kare gina sai a kwarjin ne to kaga wannan shi ma shahidi ne akan cewa hammun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da cikin ali inda bai zama to kaulin sa ne wanda ya bayani ba bal hammun sa ne amma saboda gaskiya muke ya yawan malaman hadisi ba sa faɗan wannan a shi yasa ma yake wa nahu ha ha kawai dai isharar da cewa sun yi kayan wannan kaulin waɗansu sun faɗa kuma gaskiya ni ban ga wanda da cikin ban san da cikin malaman hadisi wanda ya faɗi wannan ba ban ne wanda ya share shi imam su yi wanda ya faɗi wannan bai sha Allah ɗaya ne cikin wurin ba da ya kamata a yi ba a wanda yake da shafin harari na albiya a hadisin tasu'a لئن ايه لئن ادركت الكامل لئن ادركت الان القادر القادر لاصومن الشافع wannan gaskiya ne shi ba wannan babin sa haka ne amma gaskiya wannan zahirin sa kawai shi ta in gaskiya fadin cewar wannan yana daga cikin alham da yake duk da yake zahirin waɗannan su za a kan cewa abu ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin alham asalin sa alhumshi amma yadda shi da bayan sa yayin da aka ga aka tafi shi na zama ko kawai wanda ake yi ina ga shi ta mafiya yawan malamai da su da shi suka cikin hajjar hadisi domin yana cikin alkawari نعم ايه شرك الحرري اقي باب انه ما لم الحرري ما لم اصلت ما لم يجي يوتين انا الحرري في سنه سنه سبعه جاي سنه الالفيه الالفيه ما بدي شيء ما بدي شيء مش متعيد لا نسيوتي قلت يعني الهرم ياتي لا تنيش يعني يعني sai yana ɗan kawai yana ɗan ɗaukawa wajen nahiyar zuga don kowane kai ya yi irani wanda ba ya san irani ba zai daɗin ba na'am وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمحمول.
ai wani daga cikin ijabin su inda ya kawo ya kawo maka dukkan wanda ke tsira na albarku wal mawqu wal mawqu a cikin baiti daya kuma domin ya kawo shi a matsayin kan cewa wata ma'ana ta fuska bi ta alhadith wa qila la yaqtasu bil marfu wadansu malamai suka ce alhadith bai ke fanta da almarfu almarfu ismul maf'ul min ar-rabb abinda aka ɗaukaka shi an kira shi almarfu saboda an sarrafa shi ila al-maqam al-murtafi maqam annabi sallallahu alaihi wa sallam shine hadisi da aka kuma danganta ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma al-hadith al-marfu to waɗanda suka ce al-hadith al-hadith la yaqtasu bil marfu ba kai abin da aka dangana aka aka dangana shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bal ja'a بل الحديث يغدو للموقوف لابن ديك الموقوف والمقصود لكم ابن ديك المقصود الموقوف اسم مقول الى الوقت ابن ديك سيد ديك والحديث ديك سيد ديك اكثر صحابي من روايه idan sahabi ya faɗi magana ko ya aikata magana wannan shi ne ake ce ma al-mawqu akwai babi da zai zo na al-hadith al-mawqu wa qila wal mawqu wal maqtu'i al-maqtu' abin da yake ismu maqul min al-qati abin da aka yanke shi shine ma udifa littabi'i min qawlin wa nahwihi abin da aka dangana shi zuwa ga tabi'i na magana ko makamanci kuma a mun san as-sahabi inda tarihin sa zai zo wa haka zalika bayan shi kuma akwai at-tabi'i shi ma tarihin sa na'am
فأرى أن هذا مرادف الخط مرادف الخبر وشرحه ردف الحديث والأخر فهو على هذا مرادف الخبر دم هكا أكم ونا أبيت ونا تعريبي فهو على- الضمير يقول إلى ماذا فهو الحديث أحسن وتشي حديثي أبيت ونا تعريبي مرادف الخبر دي كده الخبر معناه الحديث آه، دي كده خبر سبب شيء الخبر شيء abinda aka shine al- wato al-marfu wal maqfu al-marfu wal mawqu wal maqfu kun gane a yana da ma'anonin dukkanin bangaren guda uku ma ubifa lil nabi sallallahu alaihi wasallam ma ubifa lis sahaba ma ubifa lit tabi'in shine al-khabar saboda haka a wannan ma'ana ta biyu al-hadith muradifu khabar saboda haka al-hadith yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko al-maqfu ma'ana ta biyu مرفوع موقوف مرفوع كم وانا شيني الخبر وشهروا ردف الحديث والأثر سن سي ثم يبدأ واتو آه سينكر معنا آه واتو تراد واتو حدور آه آه آه معنا بعد معنا تيا جاء الحديث ده الأثر إن شي وانا مشهورين شيء مثل صورة wato shi kansa al'asar akwai sabani a kansa al'asar shi ne kamar yadda na ambata muku min asar shai asar shai abin da yake gurbin abu to da yawa daga cikin malamai sun ce al hadith wal asar muradu tawadifani al taradu shine kalmomi guda biyu masu ma'ana daya kalmomi guda biyu masu ma'ana guda daya kamar ka ce asad da usama da lai dukkanin su ma'ana da zaki ko ko ba haka ba dukkanin su ma'ana su daya zaki ne wannan su ne ake cewa al-mutawani ba kalmomi ba biyu ko sama da haka masu ma'ana daya sannan akwai akwai attawabu attawabu kalmomi biyu a wato kalma daya ne a mai ma'ana wanda take sama da daya kamar a kamar anno kaga anno kamar anno ake hasken rana daban da hasken fitila daban da hasken wata daban sannan ko kuma kalma ɗaya da take da ma'anoni da dama kamar al'ain ya nufin idan albafira ya nufin aljariya ya nufin kuma aljasu ko dukkan wannan ma'ana ɗin da larabci na da wannan ya da kuma ba shi usulun kai القراجي اللي تابوا سنو أصول الفقه الشيخة فرقوا عمنا الفين يتكلم إن كل أربعة وانا مستلمين أو جوك أما هو أجمع هذا ذات يقول مستوى إلا معلوم ثم ذاك تكالم الحديث والخبر أو كي أو الأثر علاقة تشيني الترابي شو تكالم الحديث والخبر ليه علاقة الحديث والخبر؟ الترادف أو جو في قول كو القول الأول الترادف كو هكذا القول الثاني بقى بينهما أمور وخصوص مطلق ولا من وجه مطلق بينهما أمور وخصوص مطلق يعني كل حديث خبر وليس كل خبر حديث يقول الخبر أهم مطلقا shine abin da ma ubin bakin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabi wa ila tabi'i shi ko al-khaba al-hadith ma ubin bakin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi na'am a yana daga cikin waɗanda suka ce al-hadith da al-athar mutaralifat ne a lissafin al-imam al-sahawi sharh ma'ani al-athar sharhu ma'anil athar ka ga kira shi ma'anil athar kuma abin da ke ciki babu kaunin sahabbai ko daya hadisai ne da suka zo waɗanda ake tsammanin su ci karo da juna yake kokari ya dace a gano saboda haka yayi islamin hadis bi ma'ana al-athar yake sharhu ma'anil athar an gani wanda kuma ya nuna akwai kuma waɗanda suka ce al-athar daban al-hadis daban wanda shi ne kusa yin shahara al-athar shi ne wanda aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث من أكل وجود النبي صلى الله عليه وسلم الأثر أكل وجود الجوانب لو لك تكلم في التباين متباينان هو دي هي سنبا كما يندى الإمام البيهقي في كلام شخص معرفة السنن والآثار معرفة السنن إلى نصف السنن أبو ذاك رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار أبو ذاك رجلا يزوى الجوانب نعم
والأكثرون نسبوا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وهبل والأكثرون mafiya yawa daga cikin malaman hadisi an samu hali sunan sun rarraba sun karkasa waɗannan sunoni wato hadisai domin asalin ma'anar sunan jafu sunna wa sunna a tsari hanya istilahan kuma ita ce ma'anar ta ma'anar hadisi ne ɗaya sun kasa سنوني إلى صحيح يزوج الصحيح وضعيف لضعيف وحسن وهو ثلاثة أقسام والنبي ولا شيء الأصح waɗansu sun ce kawai alhadis sahih wa da'if babu hasan wanda aka ce yawan mutaqaddimin da haka domin su suna ganin hatta shi alhasan din nau'i ne na da'if domin hasan nau'i biyu ne kamar yadda zamu yi akwai nau'i da ya kara da da'if akwai nau'i wanda yake asali na hadis hadis sahih saboda ka su sun kasa hadisi kawai sahih wa da'if amma mafi a yawan malamai shi yasa ya kawo yake wal aksaru da ya nuna muka cewa masu lafiya ke lafiya yasa ake son a san kira yasa kai ba za a faɗa abin da yake shi ne ba shi ne rashi ne kawai a wuce a gani karka ci karo da abin da yake sabanin abin da kake ganin shi ne zare ne a zai rigima da kai kuma ya rigima da kai na'am لزيادة ايه زيادة بايا ما زيادة العلم كما أبنا سبودا وضوء الفهم الصحيح ذلك نفر كنت من تكتب مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية اجتهادية وما تندى مسألة اجتهادية اجتهاد بمعنى الاجتهاد فيها سائر ذاك الاجتهاد ذاك الاجتهاد يدرج جايد عن ذلك الخمسين باب كما الجماعة تنفع يوم ايه هذا kuma dan saboda kada ka zama to ka faɗi magana lai salaka fihi imam ba ka da magabaci a kan dan shi ma ba a son wanda ya kai da cikin abin da yake kawo mutane su kashe hanya ka zo da sabuwar magana ba a taɓa jin wanda yake ba ne ya faɗi ta to shi za a kan so a san in an ce wannan shine as-sahih in an ce shine an ce wannan shine arraji ana kan so a san al-mansur in an ce wannan shi ne ƙaunin aksarina ana so a san ƙaunin aƙallina in an ce shi ne mashhur ana so a san wanda yake ba shi ne mashhur na'am na'am da ya tambaya akwai wanda yake daga hannu ko na'am hmm? an amsa ta? shi kenan وكفى الله المؤمنين القتال نعم الصحيح ويبدو بأن يأتي متى والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن ينزل فارع متى في التفصيل بعد الإجمال wato malamai yana da cikin abin da suka yi abu kawo abu a kunshi sannan sai su mata tafsiri kuma yana taimakawa wajen fahimta ilimi yana taimakawa wajen fahimta to sai yanzu zai fara mana da kaso na farko shine alhadith as-sahih
مستحيل مطلق في وصفه بنقل ابي طالب مثله
na'am haddu sahih wato ta'ribi in ka dubo shi aka ce muku hadd ana nufin ta'ribi wato ma'anar as-sahih shi ko as-sahih fa'ilun ne bi ma'ana fa'il min as-sihha wa tulafiyyi haqiqatu fil ajsam حقيقة في الأجسام ومجاز في المعاني ذاك وحقيقة هي الدين ذاك ذاك شيء هذا صحيح ومن هذا لا شيء على الدين أما معناه wannan majalis ita ce wannan magana ta ta sahihiya ce sahihiyar magana ko a zamanin da ana kuma magana sahihin da zai kana yi to ai ma'ana ne da duk babu ƙarya a cikin to aro aka yi asali ma'ana ce da take ake sifanta masu jiki da wato lafiyar jiki ne to an kira alhadis sahih sahih saboda rashin illa ba shi illa ba ta ba za a tafi حده wato iyakar wato iyakarsa a musnadu shine hadisi wanda yake an rubuto shi da isnadi musnadu bi wasli abin abin isnadi da ake sadar da shi wato an rubuto shi bil isnad al muttafaq musnadun bi waslihi wanda ake sadar da isnadinsa بوصله أي بوصل سنده زكادة زكادة إسنادها wato shi ne duk wanda yake cikin isnadin ya ji daga wajen wanda yake sama da shi ai sami'a kullu rawi min shaykhihi bi naqli adlin ضابط عن مثله da riwaya annabi shi ne riwaya da riwayar adil rawi wanda ya sifantu da adala ضابط kuma makiyayi an mithlihi daga kwatankwacinsa daga wanda ke shi ma adlun ضابط to da haka anan sharadi nawa ya gaya mana sharadi uku na farko ittisalus sanad shi ne abin da yake da musnadun bi wasli na biyu ليش الحجة؟ عدالة الناقل من رواية يزمن عادل نقول ضبط الناقل من رواية يزمن ضابط مكي مكي أيوة مكي أيوة da baki yayi mai kora ya da kora da kora ta nuni ko da san da ciwo ne don kuma magana ciwo ake ba magana ciwo yayi ne na wato dole sai da isnad kuma isnadi da zama tun mustafa saboda aka kaga aka ce musulun ne wasu ne idan aka samu gidi a cikin riwaya kamar tabi'i ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma malamin hadisi kamar malik ya ce balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala labari ya rike ni cewa a sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan ba za a mata shi zuwa saboda babu misalin sanad me ya me yasa babu misalin sanad a wajen tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda bai fice annabi sallallahu alaihi wasallam ba dole ya ji daga wajen wani ko ba ka ba tunda bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ji daga gare shi ba dole ya ji daga wajen wani wanda ya ji daga wajen ka ya yi ya zama to sahabi ko in sahabi ne muna da rigima ba mu da rigima in ko ba sahabi ba ne ya zama wani tabi'i ne muna da rigima ko ba mu da rigima muna da rigima da shi kanka wannan tabi'in muna buƙatar mu san shi kuma wane ne shi kuma da yake tun da tabi'i ne shi ma daga wajen waye shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda akwai wannan tunanin na malaman hadisi su ta abu da wako kada mu zartar da wannan akan cewa ya inganta a sai mu tabbatar da wannan wasu haka zalika idan maliku ya ce balagani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yar dalilin rashin ittisalus sanad al balaghat na'am ban ji ba fadi shi ma bai rinci annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wani ba balaghat na duka abin da aka rubuto balagan da akwai wani da ba faɗa ba na biyu sharafi na biyu shine عدالة الناقل ليويتوا يزمنتوا عدل العدالة صفة شيء wanda malamai suke cewa wanda take sanya mutum ya lizinci takwa ya lizinci a almuru'a ya lizinci tsoron Allah saboda wanda ba shi tsoron Allah Allah ya kada a karbi riwayar kada a karbi shaidarsa kuma akwai jinsi na shaida a cikin riwaya sai Allah ta'ala ya ce in ja akum fasiqun bi nabain fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu a wata qira'ar fatasabbatu ai ku nemi sanin tabbacin gaskiya magana kun fasiki ne ko ra wanda yake sifantar kuso shine wanda yake bai da shi takwa ba dan haka da sifar mulazamatu takwa ake fitar da alkafir za a tafi riwayar kafir ba ko haka dalika ba za a karɓi riwayar alfasir ba haka dalika ba za a karɓi riwayar almajnun ba saboda wanda yake majnun ba a cikin da ba shi da sifar adala saboda marfu'an bil qalam ko haka dalika yaro yaro ba a cikin shi da adala ko to a nan wajen muna da wafa dangane da kafir mun ce sharaɗin hadisi sahihin ya zamanto shi annaqil din ya zamanto kada ya zamanto kafiri ko ha ya zama musulmi dole sai da alƙatifar islam a cikin sahihul buhari muna da hadisin abu sufyan ko da ibn abbas ya rawaito na kissar da abu sufyan ya je fadar hirafin ya masa hirafin ya masa tambayoyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam abu sufyan ya bada amsa ko Buhari ya rawaito wannan hadisin a cikin as saboda ka a wajen bukhari hadisi ya inganta ko bai inganta ba to mu kuma mun ce a nan annabi dole ya zama to adili abu sufyan a lokacin da yayi riwayar hadisi musulmi ne ko musulmi bane ba musulmi bane to ya aka hadisin da ya samu shiga cikin bukhari saboda
babu shallam ya musulunta saboda haka shi sa ake cewa wannan sharafi ne fil ada na fi tahammul shi ne wani wani ke faɗa sharafin da aka sanya na musulunci sharfun fil ada la fi tahammul lokacin da za ka yi riwaya ka zama to kana tsantuwa da sifar musulunci amma lokacin da kake da dan ilimin ka ya zama cewa ba musulmi ba wa haka da yaro kamar hadisin kamar hadisin Abdullahi ibn Abbas ko annabi yake kuntu رديف النبي صلى الله على- عليه وسلم على حباره فقال لي يا غلام احفظ الله يحفظك ko inda Abdullahi ibn Abbas ya ce ya kasance yaro yake masa ya gulam ya gulam ya nuna cewa shi ba bani bane ko ko musamman ibn Abbas ya faɗa cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sanna hazzun islam na kusanta ba na kusan balaga to haka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya balaga ba to shi ma kamar haka ne wato al- a- a- a- al-bulugh ya zamanto ya ya zamanto mai riwayar ya zamanto baligi wannan sharhun fil ada yayin da zai riwaya ya zamanto adali la fil bala la fil tahammul ba lokacin da yake tahammul ba. za a canza to to mu saurara ko kan karin mu shige mun ji hukun a ai bari mu saurara to a saboda haka a wannan ya zamanto saboda haka da a al'adala a wato wajen riwayar yaro shar wannan da aka sanya aka sharkanta bulo wannan shi ma sharkun fi tahammul la fi ada a sharkun fi ada la fi tahammul lokacin da zai riwayar ya zama sun bayi amma lokacin da yake riwayar babu da yake zama towa yaro shine kamar sahabbai da dama da suke riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam suna kanana kamar mahmud ibn nabi yace akhaltu majjatan majjaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi yace hankali na kiyaye a hankali na wani wato kukurar baki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kukura ya fesa a fuskata yake yana nan karamin yaro mahmud ibn nabi saboda haka wannan shar al'adala shine dole sifatun malakatun يملك معها الراوي ملازمة التقوى آه، والمروءة ملازمة التقوى إنه شيء يمكن يا بتدع الكفر يا بتدع الفسوق يا بتدع الصلة يا رجاء يا بتدع الجنون رجل أنتني كما يا بتدع أوجم أوجم أبن يبتدع بدعة أي نفس هذا الفسق كان أو بدعة domin ita kanta bid'a sifa ce da take raunana addini domin akwai bid'a da za su mutum ya zuwa da kafirci akwai wanda za su ce mutum ya zuwa da fasikanci to sai dai bid'a da ake ne ita ce bid'a da tare da ita tare da ita take sanya ma ake wato take sanya tuhumar rashin gaskiya tare da mai baya an fahimta mutum zai zama cewa mai bida ne amma yana da gaskiya kuma a yiwa yana da gaskiya kamar da yawa da cikin ruwa su sani hanci an suka tafi da alirja wadda ba su tafi da kadariya kamar fatada da yawa daga cikin malaman basura in ji ali ibn madini yake da za ka bar riwayar mutanen basura saboda alfadar ka bar riwayar mutanen kufa saboda alfashayya da sun yi kamar hadisi sun zama su babu riwaya sauran wa'annan garuruwa ne wanda wanda suke a kayi yawa a nan kuma ta yi duk shari'a ta ce wani sani so da ka tafi ne da gaskiya wajen rawi ana riwaya to amma akwai bid'a da kawai wannan bid'a ta ce cewa tare da rawi alama ce ta rashin gaskiya kamar guluwi a cikin shi an shi saboda su a cikin mazhabar su suna halatta mu kansu amma gururi a cikin hawarijanci shi wani babu ne saboda shi hawari yana ganin ƙarya kan su saboda haka ko ya yi gururi a cikin hawarijancinsa za a tafi hadisi saboda ne saboda baya sa ƙarya ba sa ƙarya to dalilin da ya kashe na malaman hadisi za a ga a cikin gaban su na ilmin rijal sukan kula da bayanin usulun nura wanda suke bayar da wajen cikin shekana mun ci kana kana fadariya waɗansu ce shi ne jahaniyun hali waɗansu kuma su ce kana ya shi Uthman kun ka ji an ce mai riwaya yana zagi sai na Uthman ta kan yayin kuma a cikin shi an ce to wannan abin da ya sa suka fitar da su daga sifar adala wanda ba za a karɓi riwayar sa ba saboda babu mulazama takwa kuma takwar da ake nufi wanda za ta hana mutum ya karya wa kuma mulazamar al-muru'a da kuma mulazamar al-muru'a shine wato a ashiyu a ashiyul amila kyawawan tadodi kyawawan tabi'u wanda su ma wannan mutumin da yake tsara kansa da kan mutum ke ba shi ne tsara kansa da yin karya dan saboda karya tana daga cikin abin da yake nuna sana'a da yake nuna wato kaskanci da rashin a mutuntaka ta kai shi ya sa sukan za ga a cikin zaɓen malaman hadis sukan kula da wannan jami'i kamar shu'ba ibn al-hajjaj an tabbe shi akan wani rawi me yasa bai riwaya daga wajen su ba ya ce ra'aytuhu yarkubu ala birramu na ga shi na fitowa a kan fadari da yana shigowa a kan alfadari me wane yake nunawa saboda abin da ya sa ya kamata wannan sai an koma an yi fassara saboda yawa da shi abubuwan hawari kun mamu'a ya danganta da biya ya danganta da wani to shi wannan yana nuna nau'i na alfanci wato rashin rashin hankali rashin kula kamar in ba wanda yake wato kamar abin nan kamar a ce ai na ga kamar a ce ne ka gawa liman ka gaba ne babba a ce yana tafawa yana ta yana kakashewa a cikin mutane mu a nan waje yana da cikin hawari mu ne ko ba haka ba kamar abokina ne wani gwandu limamin masallacin alajami gwandu kenan abokina ne cikin akwai wani malami a misra yana karantar da الشيخ الكبير بدر البيت a masallacin sori yana karantar da shafin motsa na zurkani a masallacin zargin a masallacin shafin zargin a nisa masallacin da aka binne zargin shi shi amadin zargin ya kai na har masallacin da jadin darasin shi ne sai wata ran yake ce mu shi ne jadin wannan malamin yace wata ran ya je aikin hajji a Madina kawai sai gan shi alka sai gan shi a makam da alaka abinci yana kan saboda mu anan ana ganin a ga mutum malami ya je gidan abinci ya zauna ana yana cin abinci kamar tsadan jini rashin mutunci ko ba da ba to amma su a kan a wajen su wajen larba wani abu ne gaba a Saudiya a lokacin farkon a lokacin da Abdulaziz ya zo farkon zuwa sarki Abdulaziz da aka haɗa mamlaka ne daga cikin ka'idodin su sun garuruwa kowace unguwa akwai mai ɗaukar sunayen da ya gaba sallah asuba za a gama sallah asuba sai a yi rumfur sai a ɗauko rijista fulan ibn hamir fulan hamir fulan hamir da ali ran da aka samu mutum sau uku bai zo sallah asuba ba to sai a kira shi sai a yi masa gargaɗi ya rubuta ta afo wani sake wasa da sallah asuba ba ya rubuta ta ya sa sai sake wasa da sallah asuba ba idan ya sake yi in ya sake yi sai a zo da shi cikin tsakiyar gari tsakiyar kasuwa sai a cire masa wannan kamfanin wannan bayafin da ya zo da kura kura da suke sawa sai a cire masa a cikin gida ya keta unguwa ya keta unguwanni ya tafi gari ya kan gida a kan babu zubar da mutunci da aka yi zubar da mutunci kamar wannan kamar a ce ne kamar a ce ne hakimi ko liman wannan ta kuma a ce sarki ya fito cikin gari ya fito yana yawo a hanyoyin gari babu da mu a wajen su kaga ai duk al'ada ne mun nan kan ka fita ana samu idan ka fita ba tawiya ba wani abu ne to amma su a wajen su wani abu ne to me yasa malaman hadisi suke kula da abin da yake kawo a wato duk abin da yake daga yake kawo hawarin muru'a ba sa karfarta kamar yadda alƙalai daga cikin abubuwan da suke hana shaida shi da abubuwan da yake yin hawarin muru'a ko العدل بين الشرب والكبائر ويتقي في الأغلى في الصغائر وما أبيح وهو في الحياد يقدم في مروءة الإنسان كما يدعى سكتي أكشن سفر العدل a wajen ilimin shari'a wajen ilimin hukunci to abin da sama da wani suke kula da wannan sha'anin kawarin muru'a saboda wanda ya tsare mutuncinsa daga abin da za a ce wani kanco daga abin da za a yi haba kamar ka kana wannan shi ne ba zai shi ne zai zuwa karya amma wanda bai yi wannan ba to in ya karya ma aka saba kamar da kai da har to kai ya riga goyon ba ba haka al'amarin yake ba to kan ya riga ya zama to ba shi da ba ba zama to kare bai haka mun zuwa tun mai wanda yake masu da mabari bai damu da wani abu ba bai damu da komai ba na'am to na uku shine abbab sharadi na uku dabtun nabi kiyayewar mai hada ga abin da yake kuma shi kuma nau'i biyu ne akwai dabtun sadu shine duk abin da mutum ya haddace shi ne wato lokacin da hammul yana kula a fatake yake duk abin da aka yi yana ji shi yasa kuka malaman hadisi idan aka yi in aka zo majalisin hadisi kamar majalisin malik yayin da zai riwayar muwatta to bayan an gama akwai abin da ake ce masa safi sana safi sana wato kamar rijista ce na waɗanda suka zo suka halarci wannan karatu za a rubuta shi kuma wanda yake wannan mai kula ne yana kallon kowa ana karatu mai bacci yana rubuta jirgin yana rubuta saboda haka sai a ce dukkan wa'annan sun ji littafin a muwasa na mali daga wuri kaza zuwa wuri kaza sai dai wani ya tare da fauci zai iya faɗan fauci domin an fara baya nan bai zo ba sai da aka kai hadisi na kaza saboda haka ya sami fauci na kaza wani ya ji daga kaza zuwa kaza amma sama'unsa wa fi sama'in shai dan yana bacci sai a faɗa kaga wannan saboda me ake kula da wannan saboda yana tasiri wajen abdab wato abdab sun wajen at-tahammul sannan kuma wajen fil ada fil ada ya zama to yayin da zai riwaya domin bayan yayi tahammul din yayi ya ya haddace to kuma abin da zai nuna kan cewa ya kiyaye bayan ya haddace bai je kawai ya ajiye littafi ba ya zo yana ta muraja'a ya haddace yayin da yazo zai yi ada ya zama to a da kazini to in yi kuskure ana rubuta sai a za a gane kuskuren sa ya zama kuma ya saba mu sauran yan uwan da suke da jiki tare su sai yana faɗan abin da sauran mu suka hawa to wannan shine babu sadu akwai kuma babu kitab shine wanda yake yake kiyaye ya rubuta ke tsare abin da ya haddace yake kiyaye shi da littafi da rubutawa shi yayin da ake riwayar hadisin yana rubuta komai komai a kan wai zai rubuta shi bayan ya rubuta kuma zai je muƙabala kamar yadda duk zamu gani a cikin wannan littafi muƙabala shine ya sami asalin littafin malamin ko kuma littafin da aka yi muƙabala akan littafin malamin don an yi muƙabala ana nuna akwai abin da ake rubuta a nuna sa an yi muƙabala to sai ya zo ya nasa muƙabala in yi muƙabala kuma ya je ya ajiye littafin yadda wani ba zai je ya canza shi sa za ka ga irin malaman hadisi sukan ce ra'aytu fi kitabihi lahsan ya ga wato an ci idan aka je aka ga a cikin littafin nasa sai aka ga an yi rubutu da wata tawada wanda ta fi waccan sabunta an ga da bayan daga gare ne ya ƙara wani abu ko shi ko wani musa yanzu kamar wanda da cikin malaman hadisi akwai su biyan ibnu wasi su biyan ibnu wasi mushkilarsa hafiz ne amma baya kula da zafansa yana da wata kuyanga fitinanna duka rinka zuwa tana ƙarin ƙari a cikin littafin ka ɗauka abin wasa ne ko sai ɗauko ta zo rubutu ta faɗa abin da rubuta abin da take so ta samu littafin gwada rubutu kun san lokacin da ka duba ba samun da ake da wuri ba wata ce da ganta gwada ta iya rubutu ne to sai malaman hadisi wani daga cikin malaman hadisi ya gani aka ga akwai lahar a cikin riwayar hadisi ka har yanzu ya ke nuna wasu yana da cikin wanda ake ɗauka zaɓi ɗaya ne wajen riwaya saboda wannan abin da aka ce saboda ka ga ba shi da bab kuma bayan wannan bayan ya kiyaye littafin to idan ya tashi riwaya ya ga wata da tare da shi idan ya zo ya yi riwaya bayan yana dogaro ga littafinsa ba haka cewa yake ba ya zo ba shi da littafi ya zo yana riwaya da ta to zai iya yin kuskure da shi sa shi ma wannan malaman hakiki suna suna cewa wannan yana daga cikin rashin ba ya zama to mai riwaya bai haddace cewa amma ya yi riwaya ba daga littafin ba kamar ma'amar ibn rashid ma'amar ibn rashid al-azdi mutumin yaman sai amma sai ya koma basra yana zuwa sai mahaifin su rashin lafiya a yaman aka aika masa sai ya taso ya so ne ya zo duba ta malaman hadisi da ya zo yaman suna murna ga ma'amar ibn rashid ya zo aka taho aka ce ta kuke mana riwaya ko bai so da zafansa ba kuma shi ma'amar ya tashi riwaya da zafai yake riwaya bai yi riwaya da zafai ba sai ya zo ya yi riwaya da ta saboda haka riwaya ta aka samun kurakurai a ciki saboda haka dukkan riwayar ma'amar ibn rashid idan almajirin kasan yaman ne bukhari baya riwaya da wajen saboda ba shi da ba ba shi da hadda da lokacin da yayi wayar ba shi da ba shi da barkun kita kun ga wannan shi ne sharadi na uku. dole ne riwayar hadisi ya zama to babu shi ne kiyaye wa ga abin da kamar wani da ya a wancan garin su su zama hasan kenan wa a riwayoyin da ya auke ga sahihai ne su ma eh an su aiki da littafan ka a wanda ya a yaman wanda ya a Yaman a yi tawakkafi sai idan an samu sun yi sai idan an samu sun yi muwafaqa da wani in ya samu mutaba'a in ya samu mutaba'a amma yawanci sai ka ga kawai tsallake riwayar da ake yi kwata kwata buhari ya yi ba riwayar- riwayar ma'amar in dai almajirin sa din yanayi bai ruwaito ba na'am ولم يكن شذ ولا معللا ولم يكن شرطا ولا معللا والحكم في الصحة والضعف
ظاهره.
إلا ما هوى كتاب مسلم او الجنس أو سواء الجنس سوى والخطأ قبل الكلام رجعه
أي كانت تكير بي فقام به وكم إمام جنها خطأ به وقبل ما جنها لا قال ذا مسياكوي ولم يكن شذا ولا معللا مسيا تكير بي yace walam yakun shadda kuma hadisin wanda yake a sahih walam yakun shadda bai zama to shadda ba ashuru abinda ake nufi da ashuru shine hadisi da yake al-munqari al-mukhalif lima rawahu an-nas abinda yake shi shi kadai daga kharaja an al-jama'a ash-shadh huwa alladhi kharaja an al-jama'a wanda ya kamar a a- a cikin garki idan akwai a fita misali a kan ta kadai za a ce mata shabbat عن إخوتها فاتفي تتفي تو الحديث الشاذ آه، ش- wannan shine sharadi na hudu akan hadisin munkar wannan sharadi ne bin nafi ai adamu shudu ba shudu sun ake nema ba shudu sun ake korewa a nemi yadda za a kore shi a shudu a wajen malaman hadisi shine riwaya mukhalafatu rawi liman huwa aula minhu rawun hadisi ya saba ma wanda ya fi shi al'aulawiyya ta fuska biyu ce in ma ta fuska shib ya saba ma wanda ya fi shi hadda kamar a ce rawi ne ya ruwaito hadisi daga malaminsa kuma a cikin almajiran da suka rubuta daga wannan da wannan hadisi daga malaminsa akwai wanda ya fi shi hadda ya fi shi zama tare da malamin ya fi shi sanin hadisan malamin ya ruwan su sabanin wanda wani ya fi shi wannan hanyar domin alama ce kan cewa ya yi shi shi ake ce mace kuma ya karanta wanda ya yi muwafaka tare da shi a wannan amma alal misali idan hadisan zuhuri ne wani mutum wanda yake bai kai malik ba ya zo ya saba ma malik saboda malik a wajen zuhuri a wajen imamun zuhuri wato yana daga cikin masu tsari masu kiyaye hadisan zuhuri saura idan wani wanda bai kai kamar shi ba ya saba mata to hadisi sai ya zama sha ko kuma wannan fuska ce ta aulawiya din ke fuska ta biyu ya zama to ya saba ma wanda suka fi shi yawa sayu mutane biyu ne ko uku suka rai ko hadisi amma su saba ma wajen mutane goma sha to a ce kuskure yana da karar mutane kaɗan wannan shi ne aka fi za a karɓe shi bisa a ce a danganta da yawa ya zuwa da kuskure a ce ɗan kaɗan su ne suke daidai a ce ɗan kaɗan su ne suke daidai daga cikin misalan da akan kawo na ashab wannan ya kuma shan guda shi ne hadisin da aka ruwaito na abi huraira cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a yana umartar mutane cewa idan sun yi sallar asuba su shirye da a gefen dama to wannan hadisin sun shi sun yi kushi a kai da cewa hadisi ne sha domin abin da aka sani daga hadisin abin huraira da hadisin aisha radiyallahu anha fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya kasance in yi sallar raka'atayn fajr kafin a yi sallar asuba yana ci amma yayi umarni da ayi haka wannan sha da saboda haka kai kun ci akan hadisin kan sha biyu inganta domin sharadin hadis sahih ya zama kamar wannan shugo an ruwaito sabanin abin da yake shine ma'arufin sananne wala mu'allala kuma kada ya zama to al-mu'allal wannan ismu maf'ul min من الإلا من أعلى يعل فهو معلل أما تكشف مثلا معلل شيء ما هو اسمع لما ما لما لغة تكشف ما لما حديث في لحم كما جاء شيء معل هذا شيء اسم مقول من أعلى أعلى فهو معلل أما شيء معلل معلل آه با اسم مقول بنينا أعلى أعلى شيء أي أظهر العلة فمن أجل كده إلا shine sababun ghamidun khafi yaqdamu fi sihhati al-islam fi sihhati al-hadith shi ta'arifin sa wato wani dalili wanda yake ne rinki ko koyayye ba a bayyane yake ba da yake suka akan ingancin riwaya wato hadisi ne zahirin sa inganci amma a akwai dalilin da za a yi hukunci a akwai wani sababin da yake sanya hadisi ya zama ba ingantacce kamar hadisin da na gaya muku riwayar hadisi inna mal a'malu binniyat da riwayar hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda Imam Muslim ya rawaito kun ga wannan zahirin isnadin fiqh ne Abdul Aziz ibn Abdul Hamid ibn Abi Rawah ya rawaito daga Malik ibn Anas kaga dukkanin su sun ganta dukkanin Imam Abdul Aziz fiqh ne haka da ika Malik Imam Al-Zayd ibn Aslam an Ata ibn Yasar ibn Yasar ibn Abi Sulaym na yi wahami ولا تدري أقاربه يسالني عن أبي سعيد الخدري هذا وانا الزاهري لا يصح تلك النصوص أئمة وأما حديث يرى إلا منين إلا صح saboda kuskure a kai hadisi ne shiga cikin hadisi ba wannan isnadin zai malik an zai ibn aslam an aba ibn ya sa an hadisi ibn hudri ana riwayar hadisi da dama da gaske amma ban da wannan hadisi inna mal a'malu binniyat shi Allah ne da ajira wa saboda bai kiyaye hadisan mali yanda ya kamata ba sai ya kuskure ga mali sai ya dauka da wannan isnadin da mali yake riwayar hadisai da dama hatta hadisin inna mal a'mal ma da wannan isnadin ya rawaito shi kaga wannan kuskure ne da ba wanda zai gane shi sai wanda yake yayi bincike mai zurfi saboda haka kun ga wato sababi ne koyayye ba a bayyana ba kuma mai zurfi sai an yi bincike ta hanyar dubban hanyoyin hadisi da jinjina ruwa a jiya ya za a karɓi ruwa ya kuma za a karɓa ba sannan illar za ta bayyana to sharaɗin hadisi sahihi ya zama su babu illa ko da ya cika sauran sharuɗai wato ittisali sanad an samu a adalatun ruwa an samu babban ruwa idan akwai illa ba zai zama su sahihi abu ne da ban faɗi shudur ba don fil ghalib shi shudur ɗin nau'i ne na illa shi kansa shudur nau'i ne na illa dan daga illan ne ake gano kan cewa ya zama to sha kusan dukkan hadisi da zai zama to mu'al fil ghalib za ka same su kuma sha to wannan shine haddin hadisi sahih kaga nan zamu tsaya a nan sai mu tashi wal hukmu bis hadi wa ba'ati ala ba'in min al qada illa ma hawa idan ya zama sha ya zama mu'allaf ya zama sha wanne malamai suka fi da yawa wanne ne ta ɗaukar mazhaba da da da ne dukkan su dukkanin su wato al-hadithu sha da al-hadithu da'if bisa daga cikin nau'i na al-hadithu munkar wanda yake la ya takawa to ba abin da ake nufi ya bayyana cewa wannan hadisin kuskure ne kaga me yasa wato a hadisin sa'id hadisin sa'id shine hadisi wanda yake muke shakka akan akwai kuskure ko babu amma mun ja mun rinja da jami'in shi a gani amma alhadithu shaz ko alhadithu mu'an mun tabbatar da kuskure to ko mun tabbatar da kuskuren ba hadith bane ba shi yasa ake cewa idan aka ce hadisi da'ifun jiddan ba ya tafawwa ba ya karfafuwa duk riwayar da za a yi ta so hanyoyi da dama ba da ba wujudu ha wa adamu ha kawa to a inda aka ce hadisi mu'allal ne ko shaz ne ai shi kenan aje shi kawai ake yi, ba a aiki da shi duk da daga cikin min qabil al-hadith al-munkar
shi hadisin shi ke keto da zai yi shi na'am zai yi a a jamma ashwa ne sa ba a tunanin jamma ashwa a tunanin a san me yasa ba a yi tunanin jam'i ba hadisin kishingida da hadisin umarni a ce umarni din yana nufin kan cewar umarni ne na sunna kuma ya saboda dalilin cewa an ga yana yi Eh, an ga yana yi waɗansu za su iya faɗan wannan tarahiyar kuka haƙe ne to amma tarahiyar islam ake dubawa ta yaya za a yi kowa da tashi wayar hadisin nan daga abu huraira ya rubuta cewa min fi'ili haka ma aka samu shahidi daga riwayar Aisha min fi'ili sai wani kawai wanda haddasa ba a yarda da ita ba akan riwayarsa domin riwayar Ali ibn Umar ya wahali ba Ali Ali ibn Muslim ne Ali Ahmad kuma a riwayar Ali ibn Muslim daga Al-Amash akwai illoli a cikin ta bai kiyaye hadisin Ahmad yadda ya kamata ba ta yaya za a yi tare da matsayin sa rashin kiyaye wasu ya kiyaye wannan asalin ya zama to ba wanda ya rubuto hadisi daga umar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni sai shi kuma da tashi wajen hadisi ya ce yana yi ne daga cikin mota ba kawai wanda sun rubuto hadisi daga Abi Hurairah ba hatta an samu shahidi daga hadisin Aisha amma sai shi Ali ibn Muslim tare da rashin haddasa da kiyayewarsa ga hadisan al'amad ya zo ya rubuto wannan sunna wanda lam yuwafiqu alaiha ahad da shi sa ba za a yi wani tunda ka san yawanci wato abin da ya sa wannan wani lokaci abin da yake a ibn da zai ya kawo wannan magana cewa da yawa daga cikin illolin da malaman hadisi suke illan hadisai da su fuqaha ba sa yarda da su domin wata kila fuqaha sai sun suka ga wannan sai suka ga wannan sai ai za mu iya jami'i domin mu dauki kuma ka'ida shine ta cewa aljamu aula min at-tarjih me yasa zamu yi tarjihi mu ce wannan shine ibrin jayi bayan a za a iya yin jami'i domin koyaushe akwai ka'ida ta malamai da ba aljamu idan an kan aula min al-sarji in za su iya jami'in saban riwayoyi da suka saba to shi ne kuka saka rinjayar da wannan riwayar ka karɓe ta wacce kuma kake kuskure ce ka ajiye to wajen malaman hadisi ma haka suke duba tunda su suna ta'amuli ne da waɗannan nususun akan cewa riwayoyin mutane ne wanda ke kowanne daga cikin su urza ne ga asiha wal khata duk ya daidai zai ke kuskure to haka yadda muka duba muka ga kan cewa alamu sun nuna kan cewa wanda yayi kuskure sai mu hukunci da shi wani suna da mu tsara kan cewa yayi kuskure ba ma bukatar mu ce za mu jami'i da abin da ya hukunta wannan kuskure ne a ake shi kawai jami'i wanda shine manhajin malaman hadisi shi yasa ibnu da zai da ya faɗi wannan a cikin akan wannan a shugo din a cikin yayi imamu sufi ya kawo shi a cikin tafsirin babu yake cewa cewa da cikin ilolin da malaman hadisi suke sukar hadisi da shi ko ba ma sa ganin su illa to amma a bajan fannin hadisi maganar wata ne malaman hadisi ko fuqaha fuqaha ku sai hadisi ya inganta to za ku je ku ji mutum ba amma ana maganar isnadi ku kana malaman hadisi to idan malaman hadisi suka ce wannan hadisin akwai illa sai faqihi da ba wanda da isnadi ya kira da kuna cewa a wannan abu da kuke illa ce ba illa ba ce ko fagen ka bane ba fagen ka bane shi yasa din shi ga bin da kake da ya musu rashi saboda kan cewar illa a wajen malaman hadis tana da indiba tana da iyakokinta tana da matsayinta duk da yake sukan ce bayanin illa a wajen malaman hadis kamar wato kamar sanin kudin jihuri yanzu wanda ya saba kudi suna shiga cikin hannunsa dala tana shiga cikin hannunsa da tsawon da sauran ana kawo masa wadda ba dala ba yana shafawa zai ce wannan hadisi ne ke ya riga ya san me dalilin sa kai ka gano ba ne kala ce ta nuna maka tabawa ne menene ya nuna maka ba zai iya faɗa ba ba zai iya bayani ba ko ba ta ba yau da gobe to malaman hadisi ya kan shi yasa kari ibn madini yake cewa wannan ilimin namu a wajen waɗansu mutane suna ɗaukar sa kamar ilimi kawai ana kawo hadisi a ta wannan hadisin kuskure ne ba lalle ne ga wannan kuskure a'a wannan hadisin kuskure wani ya yi kuskure a wannan waya saboda yau da gobe ya saba da asani ba lalle ya zama dokin cewa ya yi masa kun ba ɗin wajen ba amma saboda sabo da shi yau da kullum zai kusan mata da mata bayanin su na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم منا انك به وانت مغفر لا اله الا انت اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نسالك فواتح الخير وفواتحه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات الاولى من الجنه اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Thank you.